الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yau muna yinin asabat daidai da shida ga watan ramadan yau hijira na da shekara biyar, hakan ya yi daidai da goma sha shida ga watan uku na shekarar miladiya hudu. barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol namba 58 a real quarters nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da tarjaman ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan wata na Ramadan a kuma wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka idan masu bibiya su manta ba mana sura mai namba ta 13 ita ce suratul ra'd karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 38 yau za mu tashi aya mai namba ta 39 insha Allah shi ne faɗin Allah ta'ala da ke cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit bismillahir rahmanir rahim yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab Allah ta'ala ke cewa yamhu Allahu ma yasha Allah iya shafe abin da ya so wa yusabbit man yasha kenan kuma iya tabbatar da abin da yaso ah wa man indahu ilmul kitab kuma shi Allah a gare shi ilimin sanin abin da ke cikin lauhil mahfuz yake alkitab ana ana ana nufin lauhil mahfuz domin duk al'amura gaba daya na rayuwar bayi daga rayuwa har mutuwa har makoma duka suna wannan lauhil mahfuz din to malamai suna ta bayani game da ma'anar wannan aya yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yusabbit ta an karanta Allah ta'ala iya share abin da yaso kuma iya tabbatar da abin da yaso Imam Sa'idi a cikin tafsirin sa yake cewa da Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha Allah ta'ala iya share abin da yaso yace min al-aqdar daga cikin ƙaddarori abinda Allah ya ƙaddara a rubuce to kuma cikin hikimar Allah Allah in ya so kafin ƙaddarar lokacin tattari shi Allah ya share ta kawai ya zama to ba za ta yi tasiri ba yasa wata magana mai ƙarfi da ake cewa la yaruddu albala illa du'a babu abin da yake juyar da bala'i ya koma baya sai addu'a in ma bai koma gaba ɗaya ba to addu'an tana rage masa ƙarfi ibnu al-qayyim yake cewa idan Allah ta'ala ya nufi ɗan adam da wata jarrabawa marar daɗi idan yana addu'a to wannan addu'a tana kokowa da jarrabawar wanda ya fi wani ƙarfi sai ya tasiri a kansa idan addu'anka ta fi ƙaddaran marar daɗin ƙarfi sai addu'a ta murtsike wannan ƙaddarar shi kinan ba za ta faru ba in kuma kai malalaci ne baka addu'a mai ƙarfi waya Allah dai ƙaddarar dai za a ɗan rage mata ƙarfi amma za ta zo ta same ka ta wani ɓangaren saboda ka addu'a makami ce kamar da ma'aikin Allah yake faɗa addu'a wa saiful mumin addu'a takobi ne ga masu imani to haka shi imam musidi ya faɗa Allah iya goge abin da ya so na kaddara kuma iya tabbatar da abin da ya so ba sai ya goge shi ba sa'id bin jubair da qattada Allah ta'ala ya ƙara yadda da su da Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha min ash-shara'i wal fara'idi Allah iya shafi abin da ya so cikin hukunce hukunce da dokoki fayan sakuhu sai a shafi sai a yi masa nasku tunda ƙur'ani ya zo da maganar annasik wal mansuk da can sai a ce abu kaza za a yi kuma sai Allah ya aiko da wahayi a daina wancan a zo wannan daga cikin misali ga da idan ana sallah alƙibla ita ce baitul maqdis har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina da wajen watanni bakwai zuwa takwas ba ka'aba ake a kallo ake sallah ba baitul maqdis ake kallo amma da Allah ta'ala ya so sai ya goge waccan shari'ar sai kuma aka ce a dawo ana kallon Ka'aba ita ce al-qibla kaga ya shafe wata shari'ar kuma ya tabbatar da wata kamar abin da ya shafi idda ta mata idan mazajen su suka mutu iddatul wafat wanda ake ce mata takaba datan idan mace ta idan miji ya mutu ya bar mata ko mata to takaba tsawon shekara guda suke yi shekara guda za su yi suna iddata takaba amma da Allah ta'ala ya sako da wata aya kuma hukunci ya koma wata hudu da kwana goma kaga an shafi wata dokar an tabbatar da wata dokar to wannan fahimta ce ta Sa'id bin Jubair da Imam Qatada Allah ta'ala ya ƙara musu rahama Abdullahi bin Mas'ud yake cewa Allah iya shafi abin da ya so illar riziki wal ajil wa sa'ada wa shaqawa Allah ta'ala iya goge abin da ya so cikin rubutunsa na kaddara ga dan adam in banda abubuwa guda hudu kamar arziki da abin da ya shafi ajali da abin da ya shafi makoma ta dan adam wuta ko aljanna to wannan ba a taba su ba sa goguwa kamar yadda dan Abbas ya faɗa Allah kare da shi a hadisu Khuzaifa bin Usayi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam yudkilul malak ala nutfa Allah iya turo mala'ika idan ya so ya halicci dan adam bayan an samu nutfa ta fada cikin mahaifar iyamace ba'da ma tastaqirra fir rahim bayan wannan nutfa din ta samu matabbaci cikin mahaifa bi arba'ina aw khamsina wa arba'ina layla idan an yi kwana arba'in ko kwana arba'in da biyar sai Allah ya turo mala'ika kan wannan nudufa da Allah ya so ya maida ita halitta sai ya kulu ya rabbi sai mala'ikan ya ce ya ubangiji wannan halittar da kake so ka yi a shaqiyin am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna sai Allah ya faɗa wa mala'ika sai mala'ikan ya rubuta fa ya kulu ya rabbi sai mala'ikan ya ce ya Ubangiji a zakarun amu'unsa wannan halitta da za a yi ɗa namiji za a halitta ko ya mace sai Allah ya faɗa mala'ikan sai mala'ikan ya rubuta ana fahimta wa ya wa amalihi wa asirihi wa ajilihi bayan Allah ya faɗa makomarsa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta namiji ne ko mace sai a sa mala'ikan ya rubuta masa aikin da zai a duniya sannan mala'ikan ya rubuta masa arzikinsa a duniya sannan mala'ikan kuma ya rubuta masa ajalinsa a duniya wannan shine kaddara daga Allah wanda take kan kowane dan adam summa taqawi as-safaha fala yazidu fiha wala yanqus manzo Allah ce wannan takaddar da malaika ya rubuta za a nannade ta ba za a goge komai ba ba za a ƙara komai ba duk dan adam kafin Allah ya halice sai an masa wannan a turo malaika akan nudufa din ya ce a shaqiyin amsa'i ya Allah wannan halitta takara zaka yi dan wuta ne ko dan aljanna sai Allah ya faɗa masa sai mala'ikan ya rubuta sai ce a zakarun amunsa Allah wannan halitta da za ka yi ɗa namiji za a halitta ko ya mace sai Allah ya faɗa mala'ikan sai mala'ikan ya rubuta sai Allah ya ce mala'ika rubuta masa arzikinsa rubuta masa kwanakinsa da shekarunsa a duniya ana fahimta sannan rubuta masa makomarsa wani ce kaddara daga Allah zuwa kowane ɗan adam wannan fahimta ce ko hadisi ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da ya tabbata daga sahabi a Huzaifa bin Usayd Allah ta'ala ya kare da shi wa indahu ummul kitab Allah yace gare shi nan a magama ko matattarar dukkan wani littafi saukakke to a gare shi wannan mabubbugan littafin su yi ne Lauhil Mahfuz dukkan wani sako da Allah zai aiko bayan ƙasa tun daga Zabura At-Taura Linjila zuwa Sufi Ibrahim da Al-Qur'ani mai girma duka da daga lauhil mahfuz aka cirato su sannan aka yi wahayin zuwa duniya shine wa man indahu ummul kitab shine lauhil mahfuz shine ummul kitab shine wanda ya kunshi dukkan wani sakon Allah wanda Allah yake so hukuntar da bayansa a bayan kasa na ayi ko kada ayi to ilimin abin da ke cikin littafin kafatalin sa iya ga Allah wanda ana ce masa lauhul mahfuz allo tsararre wanda dukkan wani abu a duniya duk abin da ka sani da abin ma da baka sani ba iya wannan Allah lauhil mahfuz a rubuce hatta bishiyoyi da suke duniya da yaushe ganyen su zai bushe ya fado to iya wannan lauhil mahfuz ƴaƴan adam yaushe za ka haife ka a ina za ka rayu me za ka yi za ka yi zuriya ko ba za ka yi ba yaushe za ka mutu duk iya wannan allon a rubuce dukkan rayuwarmu da mu da dabbobi da tsirrai da bishiyoyi da aljanu duka a rekod ɗinmu gaba ɗaya iya wannan allon shine ummul kitab shine lauhil mahfuz yasa in Allah ya ikonsa sai a bar masa kayansa mala'ikan ɗaukar rai magana mai inganci ta tabbata an ce a kullum sai ya shafa kanmu sama da sau bakwai ya ce Allah yanzu ne ya ce a ba yanzu ba tun waƙale shi an faɗuwa ta zo daidai da zama shi kenan Allah yanzu ne yanzu ne shi kenan sai ga mutum ya yi mutum ya tafiyarsa kullum duk yawan nan namu na duniya a kullum mala'ika baka sani ya kama ziyara sama da sau bakwai ya ce Allah wannan bawan yau zai tafi sai a ba yau ba eh wuce Allah wannan yau fa sai ce a wannan bai nuna ba tukun akwai saura ana fahimta to wannan shine ummul kitab lauhil mahfuz dukkan abin da ke cikin kaddara dan adam ta rayuwa iya cikin wannan allo a rubuce ana fahimta fa huwa asluha yini asalin kowane littafi ikrima bin abi jahl yake cewa yamhu Allahu min az-zunubi bi tawba Allah ta'ala iya share abin da ya so na zunubi idan an tuba duk yawan zunubi to idan an tuba daga zunubin Allah iya share shi kuma Allah iya yafewa shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u wa yusbit kamar yanda ikrima ya fassara wannan aya da wannan duk girman zunubi to idan Allah ta'ala ya so sai ya shafe zunubin idan ka tuba a cikin ƙarshen suratu al-furqan Allah ta'ala yana cewa ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نعم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك نعم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يجرو an su kaba'ir zunub su kisan kai su zina su shirka da sauransu sai Allah ta lake ta yudha'afu lahu al'azab yawm al-qiyamah duk wanda yake aikata wannan kaba'irai bai tuba ba ya mutu to Allah zai lillinka masa azaba a ranar al-qiyamah wa ya khaludu fihi muhana sannan zai dawoma cikin wutar jahannama iya wulakantacce sai Allah ce illa man taba amma banda wanda ya tuba ko kisan kai ko zina ko shirka inda ka tuba tawbatan nasuha Allah zai yafe ba shine illa man taba banda wanda suka tuba wa amana suka jaddada imani wa amila amalan salihah suka yi aiki aiki na ƙwarai to irin wannan ma Allah ya ce yubaddilillahu sayyiati hasanat wadancan aikin munanan aiki da aka yi jiya to a yau sai Allah ya mai da su lada kuma da yayi tambele yayi kaza yayi kaza idan yayi tuba mai kyau to sai Allah ya mai da wannan zulubin ya zama lada wa kana Allahu ghafurur rahima hakika Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne Allah ka ji kanmu da gafara saboda haka duk wanda aka haramta mai tuba kamar an haramta mai rahmar Allah ne duk kuma wanda Allah ya mai gama dakatar da tuba da istighfari Allah baya son ya azabtar da shi ne duk zunubinka har in Allah ya ma arzikin yawan istighfari da tuba to Allah bai so ya azabtar da kai ba amma duk yanda kake kuma aka haramta ma istighfari da tuba to Allah bai so ka da rahama bane hatta ma aikin Allah iya cewa kullun iya tuba ga Allah iya neman gafara sama da 70 a wata ruwaya sama da 100 astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi karka yadda a ce daga asuba zuwa dare baka maimaita wannan akalla sau ɗari ba akalla sau ɗari ka dinga maimaita wannan ko ka raba su a bayan sallolin farilla ko wace sallar farilla duk gaggawarka kai 25 astaghfirullah wa atubu ilayhi kafin dai ka gama sallan farillar ka ta yi ni akalla a ce ka samu guda ɗari ka yi wa kanka da kanka wannan ka'ida tana haifar da alkhairi tana haifar da albarka tana haifar da goge zunubai daga Allah Allah ta'ala kuma iya kusantowa da irin wannan rahama kuma Allah iya nesantar da shi daga azaba Allah ta'ala ya taimake mu na'am aya ta gama wa inna nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah ya ce wa in ma nuriyan naka ko dai mu nuna ma ya rasulullah ko dai mu nuna ma tun da rayuwarka ba'd allazina aiduhum sashin wani abu da muka masa alƙawari na azaba ko mu nuna ma irin azabtar da za a yi wa kafirai irin azaban da Allah zai musu ko mu nuna ma wannan azabar aw na tawaffayan naka ko ko mu karɓi rayuwarka ma ba mu nuna ma ba to fa inna ma alaikal balag kai dai bakinka ka isar kawai ko a nuna ma makomarsu ko irin yadda ƙarshensu zai kasance ko Allah ta'ala ya ki nuna ma ƙarshensu da yadda makomarsu za ta kasance kai dai aikinka albalag ka isar kawai in dai kaje ka isar da saƙon da Allah ya turo ka to magana ta ƙare wa alaina hisab akan mu hisabun su yake imma khairan fa khaira wa imma sharran fa sharra hisabi agun Allah malamai suka ce duk rigimar duniyar nan tun daga farkon ta har ta to idan kiyama ta tsaya duk shari'o'in da za a yi za a gama har ƴan aljanna su je su yi bacci rana a gidajen su ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Allah ce ashabul janna khairun mustaqarra so yan aljanna suna da matabbata mafi kyau a lahira shine gidan aljanna sannan wa ahsanu maqila za su yi bacci ranar kailula a gidajensu irin sayista da ake bayan azhar din nan to dan aljanna sai yayi wannan a gidansa ran da yi ga aljanna ka duba duk irin kwama tala dake duniyar nan to amma kafin wannan lokacin Allah ya gama da shari'a gaba daya har dabbobi kuma ba ma mutane kawai ba har dabbobi tunda manzon Allah ce za a halittarwa akuya marar kaho kaho in wata mai kaho ta tunkure ta a duniya sai a halittar mata da kaho ita ma ta rama wannan tunkuren da nata daga ƙarshe kuma Allah ya ce ku zama ƙasa gaba ɗaya ana fahimta sai kuma ƴaƴan adam da aljanu sai Allah ya musu hisabi kuma ya musu hisabi kowa irin abin da ya kasance yayi idan aikin ka na alkhairi yayi rinjaye to hisabin ka yayi kyau sai Allah ya kai ka aljanna idan kuma aikin ka na muni shi yafi yawa to babu mamaki babu shakka mutun ya tabi sai kuma Allah ta'ala ya kai gidan horo gidan azaba ana fahimta to Allah ta'ala ya ce fa inna ma alaykal balagu wa alil hisab kai dai ma'aikin Allah ko kai mai da'awa aikin ka isarwa kawai ba ba, ba ce ka kallafa wa mutane ba dole sai sun bar laifi ba aikin ka bane wannan kai dai ka faɗa kawai abu kaza da al'umma suke ba kyau abu kaza da al'umma suke Allah ya haramta abu kazan nan ba mai kyau bane ana fahimta bakin ka kenan kawai ka jawo aya ka jawo hadisi ka yi maganar malamai ka wucewarka in Allah ya sa wani ya ji ya risina fa ne ma haka ake so in kuma wani ya ji ya ki tuba to an kafa masa hujja musamman kaga abin da yake yawo a yanzu nan jiya da yau irin abin da ya shafi harkar kasuwanci a yau abubuwa dan ma dai shigowar azumi na ji abin ya dan lafa kaɗan yawan tashin farashin kaya haka kawai kayayyaki ga sunan a jibgi a suto ba sabi aka kawo ba amma kullum sai an ƙara musu kuɗi wannan ba daidai bane duk wanda yake kasuwanci da irin wannan harkar wallahi ba daidai bane iya jibgawa kansa kayan da ba zai iya sauke ba gobe alkiyama ita kasuwa gaskiya ce kuma a samu riba gaskiya ne amma kuma Allah ya hana zalunci Allah ya hana Allah ya hana zalunta dan adam ta kowane bangare idan ka siyo kaya kana sai da naira dubu dubu a haka da ribarka da komai to har ya kare haka shari'a take gaskiyar idan kuma ka je sarowa ka siyo saro mai 1500 to idan ka zo haka zaka sai da kayanka ita kasuwa gaskiya ce ana fahimta amma ka dinga fakewa amma waya a ce ai kamfani ya kara kai kuma tsohon kaya gare ka ba ko a kasuwar kaza kaza ake siyarwa ko a Kano kaza ake siyarwa kai kuma koi ka lade ka kara wa naka farashi a gida a zaune to wannan ba halal bane ba daidai bane yanda ake cewa masu rashawa da hanci su daina masu riba su daina to masu irin wannan kasuwancin su masu daina har in suna so su haɗu da Allah lafiya karau an fahimta fa inna ma alaykal balag wa alayil hisab na'am
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها na'am والله يحكم لا معقب لحكمه haka وهو سريع الحساب Allah ce awalam yarau shin ba gani ba ko shin ba ku gani ba anna na'til arda mu ne muke zai kewa ƙasa inji Allah nan qusuha min atrafiha muna tauye ta daga sasanninta ana fahimta Allah ta'ala yace mu ne muke tauye ƙasa daga sasanninta to wannan malamai su mai fassarori da yawa nan qusuha min atrafiha wa an sun ce zahirin maganar haka ne da can kana yaro idan aka ce daga unguwa kaza ka je unguwa kaza kusan tafiyar wuri za ka yi kana yi amma yanzu ba cikin minti talatin ka je ka dawo kuma garin ne kuma ƙasar ce kuma gun ne ko a ce da tafiyar kano dama kwana ce dama to amma yanzu wani sai ya je kano ya dawo ya sha ruwa a garin ana fahimta kaga nan kusuwa min atsarafi hakina wasu haka suka fassara abin haka ake a zahirin magana kira Allah iya iya tauye kasar ana haɗe mutane a gudaya kamar globalization din nan haka mutane su dunkule a gudaya to haka Allah yake nufi da wannan aya wa'ansu kuma suka ce nanqusuha min atrafiha kamar Allah ta'ala ya dinga dauke wa'ansu turaku daga cikin al'umma kamar wani mutumin kirki ya mutu a rasa madadinsa kaga wannan gun ya zama gibi kenan ko wani malami ya mutu a rasa madadinsa wannan gun ya zama gibi Allah ya yanke kasar daga gun akwai wanda suka fahimta irin wannan irin su Imam Abba bin Rabah da hida Imam Mujahid bin Jabar Allah ta'ala ya kare da su sun ce nan quswa min atrafiha Allah iya nufin ya tauye kasar da mutuwar malamai da mutanen kirki da abin da ya kama da haka Mujahid a cikin fassararsa a wannan gaba yake cewa khirabul ard abinda Allah yake nufi nan qusuha min atrafiha kamar gunda ake samun erosion haka kaman girgizar kasa haka a ce gu kasa an samu girgizar kasa an rubta da mutane kaza sun halaka gari kaza ya tashi to yi fassara Imam Mujahid nan qusuha min atrafiha irin wannan Allah yake nufi Allah iya sa wani gari ya tashi wani yanki a ce ruwa ya baje su a ce girgizar kasa ta halaka mutane kaza to irin wannan shine nan qusuha min atrafiha imamu aba a fassararsa abin da yake cewa nan qusuha min atrafiha ay bi mautil ulama wa zihabil fuqaha da mutuwar malaman addini da kuma tafiyar da masana addini dama ma'aikin Allah hadisi yana cewa Allah baya dauke ilimi intiza'an wahida Allah ya ɗebe ilimi daga cikin mutane baya yi amma iya dauke ilimi da mutuwar malamai a ce malam wane ya mutu kuma za a samu madadinsa ba malam ya malam wani ya mutu ba za a samu madadin sa ba karshe sai a bar jahilai su gaji wannan malaman su dinga fatawa da jahilci su bata su batar haka manzon Allah ya faɗa ko da a yanzu nan sama da shekara sama da 30 ko tunda malam Abubakar Mamur Gumi ya ce ya rasu 1992 ga kuma na 2024 kaga shekara 32 kenan haka ne har yanzu ba a samu malami madadin sa ba har yanzu ba a mai da gurbin malam abubakar muhammadu gobe ba sai dai kawai a kamanta amma yanda yake dai da ɗabi'unsa da haƙurinsa da karantarwarsa da juriyarsa da haƙurinsa wallahi har yanzu ba samu ba ga baya baya irin su malam ja'far muhammadu adam kano ga irin su malam albani zaria har yanzu sai dai a kamanta amma irin su dai ba a samu ba kaga wannan shine fahimta da irin su imamu ababi da raba suka yi nan kusuha min tsarafiha Allah iya tauye ƙasa da mutuwar malamai malami ya mutu a kasa samun magajinsa daga nan kuma sai gun ya zama ya zama gado an kawo wani ya zauna amma kwata-kwata bai da ikon yin fatawa ta alkhairi sai ya bata ya batar kamar yadda shi dan gidan malamin yake fama da ake fama da shi a yanzu kenan ga hiran ya je ana nema a busa mai shi an ci ya dawo da shi ana ta fama ga shira mahaifinsu ya yi iyayensu wajen aiki da suna da hadisan manzon Allah har ya koma ga Allah amma shi gashi abin da yake so ya bige kuma duk al'umma kara aka yi aka bashi wannan kujera ai bai cancanta ba dama kara ce ta mahaifin da kuma irin abin da za a kwantarwa da iyalan gidan hankali aka ce ya dawo ya zauna amma wala bai cancanta ba bai cancanta ba amma gashi na iya so a yi albasa ba ta yi halin ruwa ba iya nema ya koma shi'a shi'a wani kaza kaza gashi nan dai ka rasa ma mai aƙidarsa kaga irin wannan yayi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai su mutu a samu jahilai su zauna a kujerar su su dinga fatawa da jahilci kuma su bata su batar fa adalla fa adallu haka manzo Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam to wannan shine nan uswa min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah shine yake hukunci ba wanda yake bibi hukuncin Allah ay la radda li qada'ihi ba wanda isa Allah ya hukunci ya dawo ya ce hukuncin biyo babu duk abin da Allah ya zartar ka hakura da shi kawai ko kana so ko baka so wannan abin haka zai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ma kai kadai ba ba ma ku biyu ba ba ma unguwa ɗaya ba ba ma gari ɗaya ba duk mutanen duniya duka farko da ƙarshe ma'aiki Allah yake cewa su taru ala an yanfa uka bi shay'in a ce suna so su amfana da kai wani abu so suke su amfana da kai wani abu manzon Allah ce wallahi lan yanfa uka bi shay'in illa ma qad kataballahu lak ba su yi sassa amfani da kai komai ba ba ce abin da Allah ya rubuta dama can na amfani da zane ka haka nan da za su taru ala an yadda ruka kowa a ce so yake cutar da kai kowa a haɗa baki a yi mitin a can a kira waya a can a ɓuya a can a rubuta a can kowa an haɗa baki kai ake so a cutar manzan Allah ya ce wallahi ba su yi sassa cutar da kai ba illa bi shay'in qad kataballahu alai sai da abin da dama can Allah ya rubuta zai same ka da cutarwa kaga wannan hukuncin Allah ne la mu'aqqiba li hukmi ay la radda li hukmihi ba wanda isa ya juyar da hukuncin Allah bayan yayi yasa zaman ka lafiya da Allah kaide da hukuncin sa kaide da abin da ya zartar idan ka sa wannan a ranka zaka kori zaka kori hasada zaka kori gaba da mutane zaka kori kiyayya ga mutane shi wanda yayi wa kansa abin da kake masa hasada ba shi yayi wa kansa ba ba shi yayi wa kansa ba Allah ne masa kuma irin wannan abin agun Allah ba sa karewa kai maka roƙa ya baka ba sa karewa amma in kace zaka ja da abin da Allah yayi a kullun kai ne a wahare mutum zai zo a duniya a banza ya koma a banza kenan saboda ka duk mai ja da hukuncin Allah to karshen sa wahala ne domin hukuncin Allah in Allah ya hukunci ba mai yata da shi shine wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab Allah ta'ala shine mai gaggawar hisabi na'am
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار الله تعالى ke cewa har in sun ma makirci ya rasulullah har in sun ma makirci sun ma kulle kulle domin su ga sun kassara ka ko sun kassara da awarka to ba kai bane farau ba kanka aka fara ba dukkan annabi ko dukkan mutumin kirki ba yanda za a yi ya zo ya rayu musamman a hanyar da awa lafiya ba masa makirci ba wannan sunna ce ta annabawa wanda suka gadar da ita ga magadansu wanda suka gaji da'awa ko baya baya irin su Sheikhul Islam irin su Ahmad bin Hanbal irin su Imam Shafi'i duk wanda ya karanta tarihinsu ya ga irin gwagwarmayar da aka yi musu hatta irin su imamu malik ba irin tarko da makirci da ba musu ba to sai Allah yake lallashi manzon Allah yake cewa in sun ma makirci ba kai bane farau dama can waɗanda suka gabace ka an musu wannan makircin ana fahimta kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya ce wa iz yamkuru bika alladhina kafaru katina lokacin da kafirai suka zauna suke kulle kullen mamakirci ya Rasulullah wannan kaf din da mir ne ya uri ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna mamakirci liyusbituka aka yi mitin cewa ko a kama manzon Allah a daure shi ana fahimta shine liyusbituka tunda da'awa yake iya fita ana zuwa gunsa ana taruwa to a lallaba a kama shi a daure shi kai ko ya huta idan wannan plan din bai ci ba aw ya katuluka ko a kashe shi tunda an yi tarkon kisan ba sau ɗaya ba sau biyu ba in tarkon kisan bai ci ba auyi kurjuka ko a yi mitin a kore shi daga garin kawai a kore shi daga garin ya kuma wani buko shi kenan to wannan shine abubuwa guda uku da suka zauna suka tattauna a kansu kaga hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yafi kowa matsayi da girma a gun Allah amma bai gushe daga makirci daga kulle-kulle ga abokan gaba ba ana fahimta wayam kuruna wayam kurullah Allah ya ce suna nasu makircin kuma Allah iya warware makircin kar ka fassara da Allah iya makirci domin alkhairu kulluhu lillahi wa sharru laysa ila Allah ba a jingina wa Allah mummuna abu suna kulli Allah iya warwarewa ana fahimta suna kulle kullan su suna binne binnen su kuma Allah iya tonewa Allah shine mafi alkhairin mai da makirci ga masu makirci ana fahimta to shi yasa Allah ke cewa wa qad makara allazina min qablihim haqiqa waɗanda suka gabace ku an musu makirci irin wannan annabi Musa Allah har aya ya saukar yace ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى مم.
فبرأه الله مما قالوا na'am وكان عند الله وجيها Allah ce ya kuma su imani la takunu kallazina azaw Musa kar ku zamanto irin waɗannan da suke cutar da Annabi Musa alaihi salam domin mutanen sa an su daga je sun cutar da shi sun gaya masa maganganu na cutarwa sun masa tarko da makirci kala kala amma Allah ce fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da Annabi Musa a duk sharrin da suka masa wasu malamai suna cewa sharrin da suka yi masa sai suke ya haɗawa a gari kan cewa annabi Musa iya da wata halitta a jikinsa ta sha bamban da halittun al'umma ake ta yada wannan aka ce to in ana so a gani a bari wata rana lokacin da zai yi wanka a bayan gari idan har ya kwabe zai wanka a ja ɗebe kayansa ya fito gari tsirara kowa ya gani shi. annabin Allah ne ba shine na uku a matsayi a gun Allah daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Musa alaihi salam shine na uku a gun Allah a matsayi amma aka masa wannan makirci ya shiga zai wanka aka ebe tufafinsa aka gudu da shi ya fito bai ga tufafinsa ba ya zauna ba komai jikinsa Allah da yake shine Allah annabi Musa ya kirawo kayan nasa kuma suka da suka same shi ya sanya kayansa kuma ya fito kaga wannan cutarwa ce yasa Allah ya ce kar ku zamto irin masu cutar da annabi Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi ya barantar da shi akan duk abin da ake faɗa a gare shi wa kana inda Allahi wajiha shi annabi Musa mai matsayi ne a gun Allah iya da matsayin gaske saboda kada ka damu da a ce kaza a kanka ai kaza ai kaza dukkar ka damu jiya ko dazo nake ganin wa'azin wani malami yake cewa shi Allah yabon mai yabo da kushen mai kushe baya tasiri akan dan adam ya sa mala abubakar mamur gume ke cewa da yabo da zagi duk ɗaya ne kuma haka ne yadda zagi ba zai fito a jikinka ba haka yaban ma ba zai fito ba a ce kowa yaban ka yake a garin nan in ka je wani gari yaban zai bi ka ba zai bi ka ba in ka mutu in wani yaban na ƙarya ne zai bi ka ba zai bi ba haka in kowa zagin ka zai a garin nan in ka je wani garin kuma son ka za a yi kuma wannan zagin ba za ka mutu da shi ba kuma ba za a gan shi a goshin ka cewa a zagin ka ake yi ba saboda ka duk wanda zai ke zagin ka akan gaskiya to ka rabu da shi wani lada yake tara ma a ajiya gun Allah domin duk wanda ya zage ka ba a haƙƙin ka ba baka yabe masa ba to a lahira sai an biya ka da ladan aikin ana fahimta to Allah ta'ala yake cewa falillahi almakaru jami'a dukkan wani makirci karshe tasirin sa iya ga Allah makaru jami'a ai makircin ayi tasiri iya ga Allah yasa qur'ani yake cewa wa mahum bi tarina bihi min ahadin illa bi iznillah dukkan matsafa da masihirta da za su yi tsafi su yi sihiri to wannan sihirin da tsafi ba zai tasiri ba sai da izinin Allah ana fahimta an ce tsafi gaskiya ne sihiri gaskiya ne to amma sihirin bai isa yi tasiri kan wanda aka yi wa sihirin ba sai da izinin Allah shi bokan duk bokancinsa matsafin duk tsafinsa wallahi bai isa yi wani abu ya cutar da kai ba sai da Allah sai da sanin Allah wa ma hum bi na bi min ahadin illa bi idnillah sai da izinin Allah shine ma'anar falillahi makaru jami'a duk karshen makirci duka baya tasiri sai da sanin Allah gaba daya in kai aka ma makirci aka ma sihiri ya same ka to Allah ya nire jaraba ka ne kuma an yi alatin ɗinka ka dawo ka ci gaba da azkar ka ci gaba da azkar wanda sunna ta tabbatar shi kuma yayi sihiri yayi tasiri kan wanda yawa sihiri shi ma jarabawa ce daga nan kuma zai dinga ce ai shi ya isa shi wata tsiya ne to in bai sa- bai aure ba to wannan hanyar wuta zai tafi a kanta ana fahimta saboda ka tasirin sihiri da tsafi sai da izinin Allah yana farillahi al-makru jami'a ya alamu ma takasibu kullu nafs Allah ta'ala ya san duk abin da yake tsororota duk abin da zaka yi ma din tadillu ila al-umur duk abin da zaka yi to Allah ya sani Allah shine mafi sanin dan adam ko ka buya ko ka gudu da garinku ko ka buya kai waya ko ka buya kai text message ko kai wane ne ko ana ganin ka ko ka buya to Allah ya ce duk abin da ka tsururuta ka kulla ka aikata to Allah ya sani a fili ne ko a boye shi Allah da ka buye da ka fito fili duk ɗaya ne ana fahimta Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyewa Allah a samai ko a kasai babu shi duk abin da zaka yi to Allah iya kallonka ɓoyanka tamkar a fili kake agun Allah ba abin da yake ɓoya ga Allah yasa yake jan kunnen mu cewa ya alamu ma takasibu kullu nafsin duk abin da rai za ta yi to Allah ya sani duk abin da za ka yi to ka kwana da sanin Allah ya sani kuma Allah zai baka labari akan wannan abin a gobe alkiyama idan Allah ya sani na shari ne kayi nadama ka tuba sai Allah ya yafe ma amma matakar ka mutu da aikin shari ba tuba ba nadama to sai Allah ya fallasa ka a gaban duniya gaba daya za a ce wane dan wane jikan wane shi ya aikata kaza a gu kaza na ta'addanci da shi aka kulla aiwa wane kaza na ta'addanci Allah a gaban halittun duniya zai dinga fallasa irin waɗannan munanan aikin a duniya yasa kiyama ake ce mata yawma tubul sarayis ranar fallasa ranar tunan asiri duk abin da zaka yi ka sani ya alaw ma takasibu kullu nafs duk abin da zaka yi Allah ya sani ba abin da zaka yi Allah bai sani ba wa alamul kuffaru liman uqbada an karanta da kafiru bil mufrad kuma an karanta kuffaru bil jam cewa kafiri in ka karanta wa alamul kafiru kamar yadda ce riwaya ta Imam Warshu Annafi cewa kafiri zai san ina ne karshen makomarsa in ka karanta da jam'i riwayar Hafs da sauran malamai wa alamul kuffaru liman uqbada su kafirai za su gane ina ce ƙarshen makomarsu can an ce ni'ima uqubar dar gidan yan aljanna kenan nan kuma za su san ina ne ƙarshe in ba su tuba wuta ce ƙarshen su kenan Allah ta'ala ya mani tsari na'am aya ta gaba ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru daga cikin cutar wadda kafirai suke wa manzon Allah sai ya ce masa lasta mursalan ake ba manzon Allah bane ba kai ba ma manzo bane iya ce manzon Allah ne manzo ba manzon Allah bane ba haka suke yada wannan da'awa lasta mursala ai bai ma kasance ba ma manzon Allah bane ba ko ya faɗa ake da bakin sa sai Allah ya ce qul kafa billahi bai qul kafa billahi baini wa bainakum shahida qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum manzon Allah Allah yace ka ce da su Allah shine mai shaida tsakanina da ku in ni manzon Allah ne ma Allah ya sani in ma kuma ba manzon Allah bane ma Allah ya sani ana fahimta shine qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku in ma ƙarya nake yawa Allah nace ni manzo ne ba manzo bane Allah ya sani in ma kuma a manzo ne tsabaragen hasada ne ta sawo kace ni ba manzo bane Allah ya sani ana fahimta yasa can a wata aya Allah ta'ala ke cewa wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya riga ya shaida da kansa annabi Muhammadu manzon Allah ne kaga mana da gari da duk duniya za ta hadu da shi ba manzon Allah bane a banza tunda shi Allah ya ce manzon sa ne ai magana ta kare to wannan cutarwa ce iya daga cikin salon cutar wanda suke wa manzon Allah a ce ai ba manzon bane ba ai ba manzon Allah bane ai ba wahayi ake masa ba ai wani mutum ne yake koya masa ai kaza da kaza da kaza duk wannan ana yi ne domin gaskiya ta fito ba za a iya tare ta bane in gaskiya ta fito to zaman ka lafiya ka sallama ka bi ta kawai in baka bi ta ba hatta mabiyanka sai sun gano kai makareci ne kuma yaro karami sai ya gano gazawarka ga irin sun musulmatul kazzab tsabaragen hassada da manzon Allah ya zo da alqur'ani ya zo da risala sai ya ce wai shi ma annabi ne shi ma annabi ne duk da cewa bayan manzon Allah ya koma ga Allah ya da'awar annabta har yake ce shi wahayi shi ma ana masa wahayi kamar yadda ake wa manzon Allah wahayi shi ma ana masa wahayi daga cikin wahayin da aka masa an sako masa da suratul fil irin tasa ai qur'ani akwai suratul fil ai ko yawa shi ma wai akwai suratul fil irin tasa aka ce to ya karanta a ji tasa sai ce malfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazilun dawilu ai daga jigar wannan ba qur'ani bane ai wannan gwaranci ne mabiyan suka ce kai musulma wallahi kariya kake wannan ba kaga dole kariya kake an bayyana kaga shi da kansa ya kare da kansa baskiya ba a fara da ita zaman ka lafiya ka sallama mata kawai ko da akwai abu a ranka na damuwa da kaza da kaza irin abin da ba a rasa ba kai dai kar ka yi wa al'umma bayanin toshe wannan gaskiyar dan in ka ce za ka danne gaskiya to wallahi sai an gano barakar ka ta ko'ina wanda ma bai san aƙidar ka ba wanda bai san halin ka ma sai ya bayyana ga mutane faɗa da gaskiya ba a wani wa lafiya saboda ka da kafirai suka haɗa kai a maka duka a yi faɗa da manzon Allah sai da Allah ya kunyata su gaba ɗaya ba wanda ya kai labari ba ma manzon Allah ba duk annabawa da ake ta musu adawa ake ta musu makirci ake ta musu kaza karshe dai sai Allah ta'ala sai da ya wulakanta duk wani wanda ya adawa da annabinsa saboda ka ba a fada da da'awa a wangi lafiya ana fahimta kafirai suke cewa lasta mursalan kai ba manzon Allah bane ba sai Allah ya ce ka fada musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ta'ala shine shaida tsakanina da ku Allah shine zai mana shaida in ma ni manzon Allah ne Allah ya sani in ma kuma ba manzon Allah bane ma Allah ya sani ai kafa billahi shahidan baini wa bainakum ala sidiqi idan gaskiya nake ma Allah zai shaida an gane ko yashhadu ala risalati aidan kuma Allah zai shaida kan manzanci na kuma man indahu ilmul kitab man indahu wanda gare shi ilimi na wancan littafin lauhil mahfuz yake ana fahimta haka wasu malaman suka ce wasu kuma suka ce a'a alkitabu anan ana nufin at-taurata wal injil kamar yadda ake cewa ahlul kitab ya ahlul kitab manzon Allah ya ce bayan Allah zai min shaida to wanda yake da ilimin at-taura ko linjila shi ma zai min shaida dan domin a cikin linjila akwai bayanin zuwa na wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya قال إيه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا Mm.
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا na'am ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Mm.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah ya ce iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il malaman tafsiri sun ce duk inda ka ji wa iz to ana kaddara wazkur a bayanta ne wazkur ka ambata wa mutananka iz qala isa ibn maryama ya bani isra'il lokacin da annabi isa dan maryama yace ya ku banu isra'il ana fahimta qur'ani ya zo da ambaton isa ibn maryam isa ibn maryam kusan ko ina haka ake ambatar Isa ibn Maryam innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah duk inda kaji Isa zaka ce Isa ibn Maryam an fahimta to me hikimar haka ga annabawa nan ga annabi Sulaiman mahaifinsa annabi Dawud amma da wahala kaji Allah ya ambaci Sulaiman da sunan babansa ana fahimta wani gun shi kadai za a ambace shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mahaifinsa Abdullah amma ba inda Qur'ani ya gwama sunansa da babansa ga Annabi Musa ba a gwama sunansa da babansa ba ga Annabi Yusuf mahaifinsa Annabi Yaqub ba a gwama sunansu ba ana fahimta ga Annabi Yahaya dan gidan Annabi Zakariya ba a gwama sunansa da babansa ba to me hikimar gwama sunan Annabi Isa da gatimansa ne hikimar da Qur'ani ya zo da wannan sala to malamai suna cewa hikimar shine a goge a goge burbushin aqidar cewa annabi Isa dan Allah ne yasa ce Isa banu Maryam Isa dan Maryam ba dan Allah ba yasa duk inda zai faɗe ce Isa banu Maryam a faɗi sunan gyati masa karar kowa ya ji tunda shine ake ake ake da'awa akan sa cewa shi dan Allah ne ana fahimta yasa Allah duk inda zai ambace sai ya ce ga gyati masa ga gyati masa nan ba dan Allah bane wani iya hikima da malamai suke faɗa duk inda zai ambaci annabi sai ce ga mahaifiyarsa ba dan Allah bane wanda suke dasa ga aqidar Isa dan Allah ne to Qur'ani yazo da ambatan Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam saboda sama da gu 25 wanda duk mai ji duk mai sauraro in dai kana da hankali ai zaka ji Allah iya cewa Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam to kuma wanda yake cewa Isa ibn Allah da Allah da shi waye makareci kenan kaga wacce ne makareci tunda shi Allah da ake jingina masa dan yace ba dan sa bane ya ce gayyaci masa ana fahimta to isa dan maryam ya ce ya bani isra'il ya ku banu isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-taura ni manzon Allah ne zuwa gare ku ina gaskata abin da ya gabata gare ni kafin na zo daga at-taura ko wa mubashiran bi rasulin ina muku albishir da zuwan wani manzo ya ce min ba'ad wanda bayan na tafi zai zo annabi isa ne yake faɗa mutanen sa wannan bayan na tafi annabin zai zo sunansa ma ahmad daga cikin sunayen manzon Allah akwai Ahmad kaga wa man indahu ilmul kitab duk wanda ya karanta at-taura da gaske ya santa to zai shedi manzon Allah manzon Allah an fahimta yine fahimtar wa'ansu malamai wa man indahu ilmul kitab duk wanda yake da ilimin sanin at-taura ko linjila to bayan Allah ya sheda manzancin manzon Allah to shi ma zai sheda manzancin manzon Allah inda ga su Abdullahi bin Salam da sauransu sun yi kiristanci ko kuma sun yi nasaranci kuma daga baya sun zo sun yi musulunci sun san attaura sun san lijira kuma sun alqur'ani ana fahimta amma wasu malama sun ce wa man indahu ilmul kitab ana nufin Allah Allah wanda shine mafi sanin kowane littafi lauhil mahfuz abin da ya haifu daga gare shi attaura linjila zabura sufi ibrahim Allah ne mafi sanin duk abin da ya saukar to shi Allah wanda ilimin littattafai iyakunsa to zai yi shaida manzon Allah manzon Allah ne wannan fassara ce daga wasu mabiya ko kuma wasu magabata suka fassara man inda hu ilmul kitab ana fahimta wannan shine abin da malamai da yawa suka fassara wannan kalma inda hu ilmul kitab ay min al yahud wan nasara daga cikin yahudawa da nasara wanda suke da ilimi na at-taura da injila su ma za su shaida manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ana fahimta ومن معطوف على الله فاعل كفى بإظهار المعجزات الدالة على رسالة شهادة على رسالة شهادة من الله yake cewa akwai mu'jizozi hatta malam mai wannan usulu salasa iya cewa har in manzannin Allah ba Allah bane ya turo su ai ba zai taimake su da mu'jiza ba an fahimta kuma tunda Allah ya taimake su da mu'jiza to tabbas manzannin Allah ne kun fahimce shi masa kun ga mun karanta anan manzon Allah wata ya kece a gaban sa annabi Musa sanda zai aje da zama cijiya annabi Salihu an ce dutsi yayi naƙuda ya fito da taguwa da yatta kuma duk ya faru kaga wannan duk kafircin kafiri tsafi ba zai iya wannan ba rufa'idu ba zai iya wannan ba Allah ne ya so hakan ta bayyana ga annabawa domin a gaskata su kan sakon da suka zo da shi ana fahimta annabi Musa kuma daga hikimar Allah ta'ala duk wani annabi to mu'jizar da za a bashi to shine irin abin da yake cin kasuwa a lokacin kaga annabi Musa Allah ta'ala ya bashi mu'jiza mai kama da tsafi ya ajiye sanda ta har haɗe duk abin da ke gun kuma ta zama mucijiya amma sai kama hannu ya ɗauko ta ta zama sanda kawai shikenan da wannan mu'ujizar kuma ya kada dukkan matsafan lokacin fir'auna ana fahimta a lokacin fir'auna ba abin da yake ci illa tsafi idan aka samu matsafi a gari ko unguwa kwararre to shikenan al'umma za ta dinga bosun ta dinga ji da kanta a cikin su akwai matsafi to sai Allah ya kawo mu'ujiza daidai da abin da suke so annabi Isa alaihi salam shi kuma abin da ya fi ci a zamanin sa ne likitanci warkar da marasa lafiya wannan shine ilimin da ya fi shahara lokacin Annabi Isa alaihi salam to sai Allah ya bashi mu'jiza kwatankwacin wannan Annabi Isa zai shafi makaho ya dawo iya gani Annabi Isa zai shafi kuturu hannunsa ya dawo kai karewa Allah ya bawa annabi Isa damar da zai iya tada mace sai ya tashi annabi Isa Allah ya bashi dama ya faɗa ma abin da kaci kai saur kai buɗe baki da shi zai faɗa ma kuma annabi Isa zai baka labarin me ka aje a gidanka a stone ka shinkafa buhu nawa ne taliya kwali nawa ne a bankin ka a saving account nawa ne current account nawa ne in ma kana da shi in ma ba komai ya sani wa unabiukum bima ta'kuluna wa ma tadakkunu fi wujukum kaga mu'jiza ce sai Allah ya bashi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma lokacin sa abin da yafi shahara shine harshe a samu gwaninta ta magana da harshe a samu mawaki ya fito a cikin al'umma to wannan a lokacin abin da yafi ci kenan to sai Allah ya bawa manzon Allah alqur'ani wanda duk larabcinka duk balagarka duk fasaharka qur'ani ya fita ka sai Allah ya bi manzon Allah daidai da abin da yake cin kasuwa a lokacin shine wani malamin me yake cewa da a ce akwai sauran annabi da zai zo kuma to da me za a bashi sai dai bashi kuɗi tunda shine zai dauke ka hankalin al'umma yanzu ana fahimta wa man indahu ilmul kitab kuma Allah ta'ala shine mafi sanin littattafai ko kuma wasu yahudun nasara su ne wanda suke da ilimin littafi za su iya ba da shaida kan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to mun zo karshen suratul ra'd insha Allah wannan shine karshen darasi a cikin suratul ra'd mun fara kuma Allah ya kawo karshen tana da ayoyi guda 44 kamar yadda makaranta surar ta fara da ambaton Allah kuma ta kare da ambaton Allah Allah ta'ala ya mana jagora abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi mana idan Allah ya kai mu gobe za mu tayi surtu Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala ya mana jagora marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya ba mu lafiya da imani dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana amma ne nake samun sanarwa zuwa ga al'umma daga shugaban majalisi da wannan majalisun ya tsara dama a duk shekara akwai tsarin neman taimako da yake kala biyu na marayu da kuma na haji operation a yadda suka tsara sun ce duk goma goma ta farko goma ta biyu goma ta uku kowane taimako za a neme shi sau ɗaiɗai ma'ana a nemi taimakon marayu sannan kuma a nemi taimakon haji operation a goma ta farko idan an je goma ta biyu ma a nemi taimakon marayu a nemi taimakon haji operation idan an je goma ta uku ma a yi haka to sun sanar da ni cewa yau za a fara insha Allah amma ni na fi gamsuwa mu fara da marayu an fahimta yawa da su ne wanda akwai haƙƙinsu a kanmu gaskiya duk maraya iya da haƙƙi a gun masu hali a cikin al'umma kuma ƙur'ani ya zo da maganar taimaka maraya a gudewa manzon Allah kuma ya ce da ni da wanda yake taimakon maraya haka za mu yi ga aljanna da shi a gobe kiyama saboda yanda aka saba mai tafafi ya musu inda hali mai kuɗi ya kawo a tattara duk a musu abin da ya kamata na biyan bukata wannan wajibi ne haƙƙi ne gare mu kuma da da wannan kungiya ta mu ta jama'atu za ta bi da kamata sunna wanda tana asasa wannan duk masallati ana asasa wannan saboda ka a yau za mu fara sa an ba na ainihin ti da karɓar taimako na marayu insha Allah amma manya manyan hamshakai muna sa ran ku je ku dinka musu kayayyaki ko kawo tara mun atamfa duk za a karba amma ba za mu karɓi ɗari biyar dubu ɗaya a gunka ba mun san kai mai kuɗi ka je ka kawo kaya wanda za a ba su ji daɗi amma ya ku bayi talakawa wanda sai an fita ake samu to duk abin da Allah ya hore sai a tattara a musu wannan hidima insha Allah za a fara a yau masu zagayawa yan agaji da sauran jami'an masallaci sai ya zagaya ciki da waje a fara taimako a fara karɓa taimakon marayu kafin kuma nan da kwana biyu ko uku a karɓa taimako na jofure insha Allah wannan shine sanarwa da majalisa ta bayar ko majalisi ya bayar a sanar da al'umma mahalarta wannan tafsiri Allah ta'ala ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yan agaji a zagaya a nemi taimako dubu da kan cikin masallaci da wani masallaci ana ba da kuma taimakawa sannan wani ban Allah ya kula da sanda yana neman addu'a cikin kallon da addu'a a kan wata buƙatar sa Allah ya zaɓa masa kunne alkhairi a gare shi da addinin da al'ummar sa da kuma to Allah ta'ala ya biya masa buƙatarsa ta alkhairi kuma Allah ya zaɓa masa abin da ya fi alkhairi a rayuwarsa da kuma rayuwar dukkan musulmi gaba daya kuma mu ma muna kan wannan layi duk abin da ya fi alkhairi a rayuwar mu Allah ya zaba mana to a samu dan agaji mai kwari mana a cikin masallacin kwa kiro wannan yaro yawa kuma a samu nasu a samu ɗan agajin sa kai mana a zo a zo a fara daga nan waje yawa Allah ta'ala ya samu da shi na'am Allah ta'ala ya amci wannan addu'a da kuma sauran addu'o'i namu gaba ɗaya zo nan na'am shi kenan to ah, Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka mai da kuwa gida lafiya mana ƙara addu'a ga mahalarta wannan tafsiri irin su mai girma dagaci na ah, wannan unguwa ta Amurgafi da kuma manya-manya na wannan unguwa ta Mutariyal da shugabannin majalisi da 'yan midiya 'yan uwa da sauran mahalarta wannan tafsiri muna yau kwafatan alkhairi kuma a yau mun samu bakuncin alarammomi akwai alaramma malam Zakariya akwai alaran mamalan sunusi daga unguwan fattami da kuma alaran mamalan abdu abdu samad duka alaran momi ne ko muna zama muna karatu da su to tawazi'u ne irin nasu ba su zo sun zauna a kujeru- kujera ba sai suka koma cikin bayan Allah suka zauna to saboda kuma na musu fatan alkhairi Allah ta'ala ya bada ladan wannan ziyara ya hada mu da su gaba daya cikin wannan lada Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته